السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته wannan yake cewa shin malam ya halatta mu ci gaba da bin limamin da baya fitowa sallar asubahi sallah amma zai fito a zahar ya ja la'asar ya ja magariba ya ja isha'i ya ja amma asubahi baya fitowa za mu bi shi sallah ko ba za mu bi shi ba to na farko dai wajibi ne zance mafi inganci yin sallar jam'i gaba daya duka salloli ba a ce mutum ya zaɓi wata sallah bar wata sallah ba abu na biyu an gaya mana alamar munafiki ne wanda baya fitowa sallah asubai tana masa wahala wanda ya ga asubai baya iya yinta tana kubuce mai da yawa to ya shafa wa kansa ruwan sanyi to akwai haɗari gaskiya ga liman da ke jagorantar mutane zai samu mutane shakka ƙwarai a ce ana ganinsa a cikin dukkan sallolin nan amma asubahi ba a ganinsa akwai haɗari to amma ba a ba da fatawa a haka ba a sani ba ko yana da wani uzuri shi kullum ɗan uwanka musulmi idan wani abu ka neman masa uzuri ko yana da wani ciwo ne da baya bari ya tashi ko yana da wata mahaifiya ce tsohuwa da yake kula da ita take makarar da shi baya iya fitowa sallah ko kuma yana fitowa a makare ne wataƙila a baya yake sallah ko kuma yana zuwa wani masallacin ne ko kuma wani laifi aka masa a masallacin ya haƙura da zuwa sallah asubahi ko kuma wani ne yake bin sa bashin kuɗi in ya fito sallah asubahi zai iya zuwa ya datsa shi ko a hanyar gidansu akwai wani kare mai cizon mutane in ya fito sallah zai iya cizon sa a hazar kafira la tu'addu wala tusa so ni shawara ta anan a je a tambaye shi akar maka lawo do Allah ko akwai wata falala ne akan rashin fitowa asuba ƙwarai zai yi kiris ce eh mun gaba ka fitowa ne malam ko akwai larura ko akwai wani abu to zai muku bayani na tabbatar zai gaya muku ko mutumin da zai zo muku a zahar jam'i la'asar jam'i magarba jam'i isha'i jam'i in ya ƙi zuwa asuba nan me yasa ba zai zo asuba ba dole akwai wani uzuri so ni ba zan iya bada fatawa in ce karka bi sallah ba kai tsaye dan ban san me uzurin da yasa baya fitowa sallah ba ku tambaye shi ko ku sa a tambaye shi tunda ai ba barin wuta zai muku ba ku tambaye shi kuma shugaban ku ne ya kamata ku tambaye shi Allah gane da ku da Allah malam a ce maka min da addu'a wani ne zai kwace min fili na ya zalunce ni to ubangiji Allah ya kubutar da kai Allah ya kubutar da kai Allah ya kubutar da kai Allah kar ya bashi dama ya zalunce ka kuma ka bi duk hanyar da zaka bi kai ya kwace maka filinka amma ya kwace maka kuma akwai kiyama amma dai kada ya kwace din wannan ya ce assalamu alaikum Allah ƙara malam lafiya da nisan kwana ya ce a baya kayi wani karatu da yake magana akan falalar jinkirta sallar isha'i ya ce sai na yi kwaɗayin in samu wannan falala don haka daga nan na kama jinkirta sallar isha'i na ba na yin can cikin dare amma hakan fa yakan sa na rasa sallar jami'i tambaya ta anan shine jinkirtawa ne ya fi falala ko kuwa yinta a jam'i ne ya fi ina jin baka fahimci karatun ba ne ba da ka fahimta da baka yi haka ba na farko jinkirtawa a masallaci na jam'i gaba daya yanzu ni da ku in mun yi ittifaki a nan masallacin za mu rinka yin sallar isha'i goma sai mai tahi kowa ya je harkokinsa kawai an san usman bin affan ba a ta da isha'i sai nawa sai goma ka je ka gama harkar to kaga wannan yayi ba a saba wa Allah ba ba laifi akai ba a wani uzuri ko karatu ko lacca ta sa akai ta wa'azi mai tsawo sai da aka kai goma to duk wanda zai zo yana magana cewa har yanzu ba sallar isha ba to wannan jahili ne bai je karatu ba ai ita isha in dai akwai wani uzuri in aka jinkirta ta ba a yi ba wannan ba laifi ba ne amma ba wai kai kai ɗaya ka ƙi ka je sallar isha'i ka zauna a gida ka bari sai ka gama harkokinka ka je kai ba ba kai ɗaya ba ba ka ba kai kai ɗaya ba wannan ba daidai ba ne idan ka haɗa yin ta a jam'in da kuma jinkirin falalar yin ta a jam'in ya fi jinkirin ko manzon Allah ma da yi magana ai kaga a cikin jam'i ne ya musu magana Allah gane da an yi addu'a ta alƙunuci a raka ƙarshe kafin a yi ruku'i wani limami ya yi bayan ya gama sai ya yi Allahu Akbar sai aka tafi ruku'i sai wasu daga cikin mamu su kuma sai suka zarce sujjada sun ɗauka sujjada ne kafin su lura su ɗago sai shi kuma liman ya riga su ɗagowa daga ruku'in nan tun da ruku'i ya yi su kuma sun tafi sujjada malam ya matsayin sallar sallar su tana nan amma raka'a ta kubuce musu sallar su tana nan raka'a ta kubuce musu idan an gama sai su me sai su ba ni sunan shi sai su wuce su karo raka'a guda daya kuma liman bai kamata ya irin wannan bayi tunda akwai shuba zai iya yiwa mutane sun saba ana yi musu wannan ne kaga dai abin da zai sa ka sa wani ya jefar da raka'arsa guda kai kaga babban abu ne kuma ba cewa kai dole ka yi wannan kai kunutin a cikin sallah ba a cikin bayan ka gama fatiha ba bal ma su malamai sun yi magana akan yin haka din so gaskiya wannan ba su da wannan raka'ar ta kubuce musu tunda ba samu liman a rukuyi ba sai su sake wata raka'ar kenan wallahu alam assalamu alaikum ya magana wanda ya sallah da singileti da dogon wando idan akwai hannun singilecin a kafadarsa ba laifi sallarsa ta yi ba za a ce sallarsa ba ta yi ba amma an ce wanda ya samu abin da zai suturce jikinsa in zai sallah ya suturce duka shi ya fi sannan an ce wanda bayi da shi ya yafa ko da kafada ɗaya ne ya lullube yi sallar haka shi ma sallar sa to ballanta na singile ce ta lulbe nan kafada ta lulbe nan kafada kaga ai ta fi wancan mai ma guda ɗaya ne amma dai ai da rigar a rufe shi fi zikirin da ake yi bayan sallar nafila subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 Allahu akbar 33 bayan nafila kuma bayan sallar farilla ne ko dole ne ko ba dole ba ne kan yanzu matsalar kan an ce ba dole ba ne denawa za ka yi duk wanda ka ji yana irin wannan tambayar to so yake abin ya addabe shi ne so yake ya dena to yana da falala qur'ani ma yayi magana akai wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala sune wanzun ayyuka na kwarai Allah ya ce suna da lada a wajen Allah kuma su ne babban abin da bawa zai burata ya samu amma ba dole ba ne ba dole ba ne in ba ka yi ba falala ta barka bai da alaƙa da sallaka ta karɓu ko ba ta karɓu ba amma dai yana cikin azkar da ake yi bayan sallah kamar yadda kuma azkar ne da ake yi in za a kwanta bacci subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 Allahu Akbar 34 in za a kwanta bacci yana yi Allah gane da mu Allah ƙara maka lafiya da imani da nisan kwana don Allah ina son malam ya yi min bayanin halaccin yin alwala a banɗaki shin ko haka ya halatta ina banɗaki kala-kala ne yayi akwai banɗaki na zamani wadda najasar bata nan najasar a ciki take in an yana koya mata kora mata ruwa nan ba laifi mutum ne banɗakin da aka hana a yi alwala a cikinsa banɗaki irin na gargajiya da ake fitsari a cikinsa ko banɗaki irin na gidan mai ko na kasuwa da ake fitsari a wurin kai fitsari a wurin kuma ka zo kai alwala a wurin me yasa aka hana ba mamaki lokacin da kake yin alwalan ruwan da yake zuba na alwalan ya fallatsi wani fitsari ya dawo ya taba maka riga ko ya taba ma jikinka amma yanzu ban ɗakin mu na zamani mai tayal ga wurin tsuguno daban ga wurin fitsari daban wanda ana fuloshin kana da yar kujerarka ka koma gefe kai alwala wannan ba laifi a ciki zaka ambaci Allah a cikin zuciyarka zaka ambaci Allah a cikin zuciyarka kuma in ma kace ba za ka yi alwala a ciki ba ana wankan janaba wankan janaba ai ya ma fi alwalar girma a ce ba za a yi wankan janaba a ciki ba to ba an ce in mutum ya yi wankan janaba ba in ya fito ma ba sai ya sake alwala ba duk wanda ya shiga yi wankan janaba janaba ce a jikinsa ya wanke jikinsa duka to ai kaga ai ya shigar da alwala ai a ciki aikace bai zai kai wankan janaba ba kai alwala ba saboda me ai dole sai da ka wanke gaban alwala ita janaba babban kari ne ita kuma alwala karamin kari ne suka ce alhadasu al-asgharu yandariju tahta al-hadath al-akbar karamin kari yana narkewa cikin babban kari da haka duk wanda ya je ɗebi ruwa ya yi wankan janaba ya watsa a jikinsa to ai ya haɗe hadda alwala ai dama alwala ai karamin kari ne to kaga ai wankan janaban sai yayi to a ce idan mutum ya zo yi wankan yayi alwala a cikin banɗaki irin wannan wanda ake wanka alwarsa ba ce ba a ta yi tambaya ta anan ita ce falalan mutum ya zauna a masallaci bayan sallar magariba yana ta ambatan Allah ko yana karatun alkur'ani har zuwa sallar isha'i shin falala irin zama bayan sallar asuba ne har fitowar rana kowanne da falalarsa wanda ya zauna bayan sallar asuba yi a masallaci ya ta zikiri yana ambaton Allah har rana ta fito yi sallar raka biyu Allah zai bashi ladan umra Allah zai bashi ladan umra in kana so ka je umra ba tare da visa ba to ka zauna a masallacin unguwarku wata rana bayan asuba ko gobe ka gwada inda kai sallah kai ta zikiri sai rana ta fito yanzu rana tana fitowa karfe shida da kwata karfe shida da kwata da haka ana yin asubahi biyar da wani abu da haka zaman da zaka yi bai zai fi awa ɗaya ba kana zikiri kana salatin annabi zaka ji daɗi zaka ji wani imani ya zo ma sannan za a baka lada umra kuma saba wa kai wannan ba ƙaramar riba ba ce yawanci in ma ba mu zauna ɗin ba ma dai wayoyinmu ne muke ta cacin aiki za ka koma gida ba ka zauna a masallaci ba amma za ka zauna wa waya to ai ƙoƙari a raya wannan to bayan sallar magariba zuwa isha'i shi kuma cewa aka yi duk mutumin da ya je wata sallah ta farilla ya zauna yana jiran wata sallah to za a yi ta rubuta masa ladan kamar yana yin wannan sallar ce da yake jira har a ta da ikamata alhamdulillah yanzu mun yi sallar magariba ko muna zaune a masallaci ba wanda ya fita a cikin mu muna ta karatu mun ki mu daina karatun nan sai isha'i ta yi to kaga Allah zai rubuta mana a littafin mu kamar muna ta yin isha'i isha'i isha'i isha'i isha'i isha'i isha'i ga ladan karatun da muka ji ga ladan sallar isha'i bila adadin da Allah zai rubuta mana to shi amfanin wannan shine malam idan wata rana ka zo yin isha'in taka kai ta garau garau garau Allah bai karba ba to sai a ɗauko maka cikin wancan ladan sai a cike maka haka duk wanda ya zauna da azhar a masallaci yace bai zai fita ba sai yayi la'asar shi ma ana tarbuta mai ladan la'asar la'asar la'asar la'asar sallar da yake jiran kafin ma yi ta ana ta rubuta masa ladata to kaga wannan shi ma ba karamin falala bane naka alheri ne mutum yayi kuma yana cikin abin da ke kara mutum imani ya kara mutum kusanci ina so in gaya muku wani abu guda duk duniya inda aka ci gaba inda ana addini to za ga mutanen garin suna raya masallatansu bayan magariba da bayan asuba da rana dai ana tafiya kasuwa da sana'a amma duk inda rayayyen masallaci yake za ga ba za ga ba mutane ba duba harami magariba isha'i duba bayan asubahi duk wani babban masallaci da ka sani in dai raye masallaci ne to za ga mutane suna ibada a ciki wallahi wannan zaman masallacin bayan magariba da isha'i ba karamin masifa zai rage ma ba a rayuwa ko ba komai kawai ka zauna kai shiru ma kawai alƙalla ka ta huta kuma baka ga haram ba kuma kana zaune a cikin masallaci ana rubuta maka lada ballantana wanda Allah ya taimake shi yana da wuridin karatun Qur'ani ballantana wanda yake da wani wuridin sanan zikiri da ya saba yana yi ballantana wanda ya ce zai yi ta salatin annabi tun daga magarba har isha'i ko kuma kana jin kana da zunubi bai ta bari kai ta astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ballantana wanda ya ce zai ta nafila ta nafila ta nafila ba karamin alheri bane gaskiya wanda Allah ya hore masa yake da lokaci kai amfani lokaci ne wata ran ba za ka yi ba duk wanda yake da amfani yake da lokaci wallahi ya amfani da shi iktanim khamsan qabla khamsin akwai lokacin da kana son ka yi abun ba zai yi ba a kula da wannan tambaya ta ƙarshe wannan ya ce da Allah malam menene hukuncin yin sallah a karyayen sahu mana a sufuful muqatta sahun da ba su cika ba bai halatta ba ba daidai ba ne sai dai idan larura ce ko babu wuri amma asali ana son sahu daga bango zuwa bango daga bango zuwa bango hatta irin masallacin nan namu da ake shimfiɗa wasu kafin kaga ba ba a cikakken sahu yake ba kuskure ne kamata yi inda ba cinkoso aka yi ba ba yanda za a yi to bai kamata a yi sallah a ciki ya kamata sahun ya zama daga bango zuwa bango ba wai wancan dogo wannan guntu ba shi fa sahun nan da kuke gani tsayuwa a sahun ibada ne Allah ya faɗi yadda yake so annabi ya yi bayanin yadda Allah yake so manzo Allah baya ta da sallah a masallacinsa sai ya bi sahu sahu ya tabbatar komai ya daidai to mu ne kawai muke zuwa muke sallar mu kowa ya tsaya inda ya ga dama wani baya so a matsayi shi wani ya tsaya a can wani ya tsaya a can kaga mutum a masallaci na ahlus sunna wai a zo ana sallah irin wani manyan masallaci ga wasu mutane guda biyu wai suna bin jami'a can baya a hadisi ya zo duk mutumin da ya zo ya sallah ga sahu a gabansa bai ci gaba ya je yi sallah a wajen sahu bai da sallah hadisi ne dole sai ka cika sahu sai dai mai larura daman kullum a cikin shari'a akwai larura duk wata magana in an faɗa a shari'a jama'a akwai larura to wanda yake da larura yanzu za ga wani yana da ciwo yana ciwon tari in ya shigo cikin mutane ya shiga sau zai cutar ya sallarsa a waje wani yana da ciwon kuturta Allah kiya yana so jami'i sai sallarsa a waje wani yana da wata larura wani ciwo a jikinsa da ba zai iya yiwa haɗa sahu da wani ba sai sallarsa a gefe amma haka kurin dan mutum ya ga an kabbara sallah saboda dan gargajiya ne shi kawai sai ya je ya can masallacin gargajiya an ce wani masallaci daga wasu a can wasu a can wasu a can haka ake sallah bai yi ba kuskure ne Allah gane da mu na'am eh shi din ne dai eh shi ne kamata ya kar a sa kafet a wurin sai dai kawai ko irin wannan masallatan kawai saboda sallar juma'a ne ake sawa amma sauran salloli da ba cika su kai ba ba cika ake sosai ba sai a yi sahu directly cikakke wannan shi ne daidai ba a son a yi sallah a sauru kutsurarri na na'am shi kenan na gane wanda ya zo zai bi sallah ya tarar ana sallar jam'i ana zaman tahiya ko an yi rukuyi 'yan raka'ar ma da zai samu ta kubuce to wai ga wasu kuma za su yi jam'i san akwai abin da mutane suke sai mutum sai ya nade hannu ya tsaya haka tun da dai ba a yi ruku an riga an yi ruku'i shi yana ga yayi asara bai samu wannan ba sai ji za su sake sabon jam'i to shi wannan jam'i na biyun fa akwai magana a kansa shi ma ba cewa ne bai halatta ba amma akwai akwai malaman da ba su yarda da jam'i na biyu ko malamin mu nan malam Jafar Allah ya masa rahama duk ranar da ya zo a nan da yi nan masallacin inda ya tara ina da sallah to da wahala kaga ya ya zo yana yin sallah sai ya koma gida ya tafi amma nan fahimtar su ce amma shi kuma Malam Abdulhab Allah ya masa rahama Allah ƙara mai lafiya shi kuma yana ganin halaccin ai haka na sani tunda suna bugawa akan wannan eh na sha gani suna fafatawa wannan ya faɗa wannan ya faɗa Allah ya ƙara musu rahama Allah ya ji kan wanda suka rusu a ciki ba magana nake akan maimaita jam'i ba ni ina da fahimtar ya halatta a ƙara maimaita jam'i to amma malamai suka ce duk sallar da mutum zai yi a masallaci duk sallar da mutum zai yi a masallaci to ta farkon nan ta liman tana da wani matsayi na daban na farko dai su ita ce sallar da mala'iku suka zo suka zauna suka buɗe takardunsu suna zaune suna ganin wanda ya zo fara ita ce kuma an gama su rufe takardunsu duk wanda ya zo kuma joni ka fahimta yawwa to maganan ma jahilci ne mutum ya zo ya tara ana zaman tahiya wai shi ya rena wannan tahiyar to wannan tahiyar da za ka bi da liman ɗin wataƙila alherin da za ka samu ba lallai ka samu wancan na biyu da kai ba da haka me suna kawai duk yadda ka tarar da liman ka bi shi shikenan kawai da waɗanda kuma idan ya zo ya ga zaman tahiya ya samu sai ya ji ana ƙarƙa mata sallah sai assalamu alaikum sai ya tashi ya miƙe wa ya sa ka kuskure ne ba dai ka ci gaba kawai eh ka ci gaba Allah zai baka ladan ka halacci jam'i amma baka samu jam'i ba haka yake a rubuce wallahu alam na'am ko fada mun karatun fiqhu haka yake tambayoyi Na'am, eh. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. shi hajji ko wata ibada ai akwai hadisi inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah mai tsarki ne baya karban komai sai mai tsarki dan haka sai ka je ka debo abu na haram sai kai amfani da shi kazanta ce Allah bai zai karba ba ibada ce wannan ta gangan jiki sallah da sutura wacce take ta sata asali za ka yi sallah ne da lullube al'auranka to ita lullube al'auran ka yi sallah tsirara haram ne yanzu idan mutum yi sallah tsirara sallarsa ta yi ba ta yi ba ko saboda ya aikata ne haram shi malam da ya kawo a nan mai zalim ne cewa duk wanda ya sallah fi saubin muharramin suturar wacce take ta haram Sheikh Usaimin rahimahullahu ta'ala yace kamar misalin kayan sata in har in yayi sallah ba kaya haram ya aikata ba karɓi sallar ba to wanda ya je sato kaya fa shi ma ai haram yayi ya dauko kayan sata yayi sallar da shi shi ma ba za a karba ba ina fatan kana fahimta da haka ijtihadi ne da matsala ce ta fiqhu suna ganin cewa bai kamata ka bauta wa Allah da kayan haram ba kamar yadda bai kamata kai sallah a wurin da yake najasa ba don haram ne a sallah da najasa kamar yadda haramun ne kai sallah da rigar zinari ko da taka ce rigar saboda Allah ya haramta maka ka ɗaura zinari ka ɗaura alhariri ba Allah ya haramta ma ba to aka ce kuma in kai sallah da rigar zinari ko alhariri ba ta yi ba to me bambancin wannan da wancan kaga ai an ce maka haram ne ka saka rigar zinari haram ne ka saka rigar alhariri kuma sai suka kawo cewa haramun ne kai sallah in kai sallar bace ba sai ka maimaita sallar to me bambancin sa da shi ma rigar da ka sato shi ma ya haram din ne shikenan ka fahimta eh ba mamaki wasu wata mazhabar ko su malaman za su yi wani bayani wanda ba wannan din ba yana iya faruwa haka na kai ne na ƙarshe na'am mumtaz ga ƙarin bayani ma ga hadisi da dan uwa yake cewa mu malbasuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa ghuzziya bil harami fa anna yastajabu lahu suturarsa haram abin shansa haram abincinsa haram an ciyar da shi haram ta yaya Allah zai karba masa me yasa Allah ya ƙi karba saboda haram ne ina fatan kana fahimta don haka in akwai wasu barayi a unguwar ku ka gaya musu daina sata kaya mutane sassan subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi